بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta asabar a yau muna goma sha biyu ga watan zulkada hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya. 446 wanda yake daidai da goma ga watan biyar shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasinmu na 32 a cikin wannan littafi na kitabu tauhid wallafar babban malami fadilatu sheikh muhammad ibn abdulwahab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a a wannan majalisi mai albarka a masjidul imami malik ibn anas rahimahullahu ta'ala da ke nan unguwar ibrahim bako a nan cikin gari bauchi darasinmu na baya mun tsaya ƙarshen babi na 24 wadda yau insha Allah ta'ala za mu tashi mun tsaya ƙarshen babi na 22 za mu tashi yau insha Allah ta'ala a farkon babi na 23 babu ma ja a fi sihiri babin da zai mana bayani dangane da abin da ya zo na nasoshin alkur'ani mai girma da kuma hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wadda za su yi mana bayani akan hukuncin sihiri da kuma hukuncin mai sihiri wa ƙaunin ta'ala da faɗin Allah maɗaukakin sarki da yake cewa wala qad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq Allah ta'ala yake cewa kuma haƙiƙa su masihirta bokaye masu sihiri sun sani cewa duk wanda ya sai sihiri da kuɗin shi duk wanda ya aikata sihiri ko ya biya a yi mishi sihiri to a lahira ba shi da rabo ma'ana duk wanda ya yi sihiri ko kuma ya kai kan shi ya biya kuɗi a yi mishi sihiri to bai da rabo ran tashin alkiyama ya barar da rabonsa na ran tashin alkiyama ya danka shi tun a nan duniya Allah ta'ala ya tsare mu to bisa ga wannan kenan za mu fahimci ashe sihiri hukuncinsa shine babu kyau haram ne kafirci ne kuma shirka ne ta yadda ma har Allah ya nuna mana cewa duk wanda ya sihiri to ba shi da rabo a lahira ma'ana dai in an ce wane ba shi da rabo a lahira bi ma'ana ba shi da rabo a gidan aljanna duk wanda ya sihiri ko ya zama mai yin sihiri ko kuma ya kai kanshi a yi mishi sihiri to a ran tashin alkiyama ba shi da rabon shiga aljanna Allah maɗaukakin sarki zai mishi azaba da wutan jahannama Allah ka tsare mu daga wutan jahannama ka tsare mu daga yin sihiri to sihiri malamai suna cewa ma'anansa shine sarfu shay an haqiqatihi shine ka canza abu daga asalin haƙiƙansa sarfu shay'i an wajihi a canza abu daga asalin yadda yake ganin asalin yadda yake nan amma a jirkida shi a canza shi asali a samu cewa misali daga cikin nau'uka na sihiri a samu cewa asali yadda al'amarin yake shine wane yana son matarsa wacce tana son mijinta amma a canza mishi tunani a kanta ya koma kinta ya koma jin wani abu duk lokacin da ya ganta ko ya ji ɗuriyarta kaga wannan an yi sihiri to an yi sarfu shai'i an wajihi kenan an canza abu daga asalin yadda yake ya zama na cewa a sanya mishi a idonsa ya zama na duk lokacin da ya ganta duk sanda ya ganta to kawai yana ganin wani abu ne wadda yake abin ki wadda yake abin tsoro kaga an canza abu daga asalin hakikaninsa to wannan shine malamai suke kiran shi da sihiri na'am malamai suka ce sihiri istilahan ma'anansa shine ibaratun an uqadin wa ruqan ay qira'atin wa talasim yatawassalu biha as-sahiru ila istikhdami ash-shayatin fima yuridu bihi darar al-mashuri malam yace wasu irin karance karance ne da kuma wato wasu sumbatu wadda shi mai yin sihirin zai yi amfani da shi domin ya ba ma shaidanu dama su taya shi cutar da wadda aka yi masihiri shi mai yin sihirin zai wasu karance-karance da wasu sumbace-sumbace amfanin wannan sumbatun da zai yi da wannan abubuwan da zai karanta da wannan sunayen aljanun da zai dinga kira amfaninsu shine ya yi mashaidanu hidima domin ya jawo su zuwa ga su taya shi isar da cuta zuwa ga shi wadda yake masihiri wannan shine ake kira da wato asihir istilahan to amma kuma duk da Allah ta'ala ya faɗa ya ce wa mahun bidwamahun bidarri na bihi min ahadin illa bi iznillah ba wadda aka isa a cutar da shi da sihiri sai da izinin Allah duk wadda kaga an yi sihiri kuma ya kama shi to dama Allah maɗaukakin sarki ya kaddara zai kama shi amma Allah bai kaddara zai kama shi ba duk abin da aka yi ba zai kama shi ba al-imamul khattabi Allah ta'ala ya mishi rahama yake cewa as-sihru min amali shaitan sihiri na daga cikin aikin shaidan yaf'aluhu fil insani bi nafsihi wa hamzihi wa waswasatihi shaidan yakan yi ma ɗan adam sihiri aljani yakan yi ma ɗan adam sihiri boka yakan yi ma ɗan adam sihiri ta hanyar tofi ta hanyar waswasi wa yatawallahu sahiru bi ta'limihi iyahu wa ma'unatihi alayhi fa idza talaqahu anhu ista'malahu fi ghayrihi bil qawli wan nafathi fil uqdati wato shi boka masihirci din yakan jibanci koyon wannan sihirin a wajen wani shaidani idan ya gamu da shi kuma ya amfani da abin da ya koya masa ta hanyar magana da kuma tofi a cikin kulle-kulle da sauransu ta wannan shine abin da malamai ke kiran shi da sihiri wannan kuma shine abin da ake kiran shi da sihiri a larabci to abin da za mu fahimta a nan shine menene hukuncin sihiri sihiri dai kamar yadda muka ji hukuncinsa shine sihiri kafirci domin Allah maɗaukakin sarki ya ambata mana a wajaje da yawa a cikin aya guda ɗaya cewa sihiri kafirci ne wannan ayar kuma ita ce wattaba'u ma tatlu ash-shayatin ala mulki Sulaiman wama kafara Sulaiman walakinna ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wama unzila ala al-malakaini bi babila Harut wa Marut wama yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون الله ينتشي واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان سنبي بي سنبي abinda shaidanu ke karantawa dangane da mulkin annabi suleiman shaidanu suna cewa wai annabi suleiman sihiri ne yake yi shi yasa duk abinda ya ambata sai ya faru ya dauki ya umarci iska ta dauke shi daga waje kaza zuwa go kaza ya umarci iska ta je waje kaza ta dauko mai sako kaza ya umarci aljanu su yi aiki ya umarci kaza ya yi kaza ya yi kaza ya kama aljani ya daure sai suka ce wai duk abinda annabi suleiman yake nan ba komai bane illa sihiri Allah da ya zo sai ya ce wa ma kafara Suleiman annabi Suleiman bai yi kafirci ba maimakon ya ce wa ma sahara Suleiman maimakon Allah ya ce annabi Suleiman bai yi sihiri ba sai ce annabi Suleiman bai yi kafirci ba sai aro kalman kafirci sai amfani da ita madadin sihiri sai nuna mana ashe sihiri kafirci ne idan ma ka ga dama in ka zo kar ma ka ce wane yayi sihiri sai ka ce wane yayi kafirci kamar yadda anan Allah bai ce annabi Suleiman bai yi sihiri ba sai ce annabi Suleiman bai yi kafirci ba sai ce walakin da shayatsi na kafaru sai dai shaidanu su ne suka yi kafirci ma'ana walakin da shayatsi na saharu shaidanu su ne suka yi sihiri ashe sihiri kafirci ne yu'allimuna nasu sihir saboda suna koya wa mutane sihiri saboda haka wannan ya nuna mana hukuncin sihiri a cikin addinin musulunci shine sihiri kafirci ne kamar yadda al'imamu bunu kathirin ya kawo ya ce wa ƙadista dalla ba'aduhun bi hadhihi al'aya ala takfiri man ta'allama sihir malamai da yawa sun kafa hujja da wannan ayar akan kafircin duk wanda ya je ya koyi sihiri ka je aka kaje a koya maka sihiri kayi aikin kafirci tun kafin ma kai sihirin a zallan a koya maka sihirin shi kanshi kafirci Allah ya kiyaye mu al'imamu ibn al'arabi Allah ta'ala ya mishi rahama yake cewa inna Allah subhanahu ƙarisar rahafi kitabihi bi annahu ai asihar kufur Allah maɗaukakin sarki ya ambata ɓololo a littafinsa cewa sihiri kafirci ne li'annahu ƙala ta'ala li'annahu ta'ala ƙala saboda Allah maɗaukakin sarki na cewa wattaba'u matatlu shayaɗina matatlu shayaɗinu ala mulki sulaimana aimin sihir wa ma kafara sulaimanu bi qawli sihir walakin shayatin kafaru bihi wa bi ta'limihi ah Allah yana cewa ai annabi sulaiman bai yi kafirci ba saboda bai yi sihiri ba kafirin shaidanu su ne suka yi kafirci ta hanyar sihiri da kuma koyon sihiri sannan wa harutu wa marutu ya kula ne harut da marut suna cewa inna ma nahnu fitnatun fala takfur yace mu fitina ce karka yi kafirci ma'ana karka yi sihiri wa hadha ta'kidu lil bayan wannan kara karfafa bayani ne kamar yadda ibnu arabi ya ambata al-imam ibnu qudama al-maqdisi Allah ya mishi rahama yake cewa inna ta'alluma sihiri wa ta'limahu haramun la na'lamu fihi khilafun bayna ahli al-ilm babu sabani tsakanin malamai inji ibnu qudama cewa da koyon sihiri da koyar da sihiri kafirci da wadda ya koyi sihiri da wadda aka koya mishi sihiri duka kafirai ne su qala ashabuna malaman mu suna cewa wa yakfuru sahiru bi ta'allumihi wa fi'lihi wato masihirci zai kafirta in ya koyi sihiri kuma in ya aikata sawa'un ya taqada tahrimahu aw ibahatahu sawa'un a wajensa ko a fahimtar sa sihiri halal ne ko haram ne inda ya yi to ya zama kafiri domin wato a shari'a akwai abin da in ka yi na haram matukar baka yi ikirari ko iddiyayi a zuciyar ka cewa wannan abin halal bane to baka kafirta ba kamar misali wanda ya yi zina a ransa yana jin cewa haram ya aikata to ba kafiri ba ne shi sai ne fasiki ne shi amma wadda ya yi zina sai kuma ya ji maransa cewa zinan nan halal ne to ya zama kafiri dalili shine ya karyata ayoyin ƙur'ani saboda ƙur'ani ya ce karka kusanci zina don abin da aka ce karka kusance shi kuma ba zai taɓa zama halal ba ba zai zama halal ba saboda ka in ya aikata bisa ga ikirari a zuciyarsa cewa haram yake aikatawa to wannan ya zama fasiki kenan amma in ya ji maransa cewa duk cewa ba da kuke yi zina babu kyau kaza kaza duk ƙarya kuke yi ba daidai ba ne yana jin cewa zina halal ce to wannan ya kafinta to amma a babin sihiri daidai ne da wadda yake ikirarin halaccinsa da wadda yake ikirarin haramcinsa dukansu kafirai ne matukar ya yi sihiri muna fahimta ku duk wanda ya sihiri kawai hukuncinsa hukuncin kafiri ne shi Allah ta'ala ya tsare mu al-imam al-qurtubi Allah ya mishi rahama yake cewa as-sihru la yatimmu illa ma'al kufri wal istikbar ai sihiri ma ba zai taba cika sihiri ba har sai an gauraya shi da kafirci da girman kai auta azimi shaiɗan ko kuma girmama aljannu da shaidanu fasihiru idan dalun alal kufri ala hadha taqdir ashe daga nan zamu fahimci in kana so ma ka gane me hakikarin kafirci to sihiri kenan dan sihiri baya cika sai an girmama shaidanu an girmama aljanu an roke su an ba su matsayin da ba nasu ba an yi musu wani aikin da ake yi Allah an dauko an yi musu shi ko kuma su hana mutum aikata abin da Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta mishi al'imamul ƙarrafi Allah ya mishi rahama yake cewa a sihiru la yatimmu illa bil kufri ka ƙiyamihi idan ara da sihar sultanin liburjil asad ma'ilin khadi'an mutaƙarriban la bayi yiwuwa a yi sihiri sai an yi kafirci kamar mutum yana so ya yi sihiri ma wani babban mutum ko wani mai kuɗi to zai tafi zuwa ga misali wani a gida wadda yake mai tsayi ya je ya yi sujjada mashaidani a wajen ya nemi kusanci zuwa gare shi wa yunadihi ya sayyidi ya azim ya kira shi ya ce ya shugabana ya babban mutum ya kaza ya kaza ya kammama shi ya girmama shi anta alladhi ilayka tadbirul mulki wal jababira wal usud a hannunka ne jujjuya mulkin duniya da kuma manya-manyan mutane da kuma zakunan duniya as'aluka an tudhilla li qalba fulanin jabbar ina so ka kaskantar min da zuciyar wani ya zama na cewa shi ne shugaba amma sai abin da na ce kafin zai kaga wannan ai kafirci ne domin allah shi ke da mulki shi ke jujjuya al'amuran duniya yadda ya gada ma ƙulillahumma malikal mulk tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir allah shi ke jujjuya mulkin duniya yadda ya so al'imamu ahmad ibn hamdan alhambali yake cewa a sihiru thabitun maujudun lahu hakika sihiri tabbataccen abu ne hakika ba kokonto lakin na haramun ya kufuru mu'allimuhu wa muta'allimu sai dai sihiri haram da mai koyarwa da wadda a koya masa duka sun kafirta imamu zahabi allah ya mishi rahama yake cewa inna sahira labudda an yakfur ai mai sihiri ma to wajibi ne ma ya zama kafiri ba shakka ba makawa qala Allah ta'ala walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wama lish-shaytani al-mal'uni gharadun fi ta'limihi al-insana as-sihra illa liyushrika bi mala yake cewa shedan la'ananne bayi da wata manufar da ta sa ya koya ma dan adam sihiri sai dan saboda ya sashi ya shirka ma Allah فترى خلقا كثيرا من الضلال يدخلون في السحر ويظنون أنه حرام فقط daga da yawa cikin batattun mutane suna shiga cikin sihiri su fara aikata sihiri suna ikirari a ransu cewa kamar hukuncin sihiri haram ne kawai domin haram ai yana ƙasa da kafirci ne to su a tunaninsu in sun yi sihiri ko sun yi haram ne kamar wanda ya yi zina ne kamar wanda ya karya ne kamar wanda ya kaza wa ma yash'uruna annahu al-kufr san cewa sihiri kafirci ba ne ya ce kai wa haddu sahiri alkatun hukuncin masihirci ma shi ne a kashe shi domin duk wanda ya ce musulmi ne shi kuma ya sihiri a yarda ya yi wanda ya ridda kuma mai hukuncin sa man badala dinahu faqatuluhu haka yazo a hadisi duk wanda ya canza addinin sa kashe shi saboda haka duk wanda ya sihiri kaga ya ridda hukuncin sa hukuncin wanda ya ridda ne sai a kashe shi li'annahu kafara billah aw dara al kufra saboda yayi ya kafirce mu Allah kuma ya bayyana kafircin sa a fili falyattaqil abdu rabbahu wala yadkhul fi ma yakhsaru bihi ad-dunya wal akhirah bawa ya ji tsoron Allah kar ya shiga cikin abin da zai lalata masa duniyarsa da lahiransa Allah ta'ala ya tsare mu wa qala muhammad ibnu abdul wahhab muhammad ibnu abdul wahhab shi mai littafin na kitabun tauhid yana cewa min a'zami nawaqidil islami ashara daga cikin manya-manyan abubuwan da ke warware musuluncin mutum akwai abubuwa guda goma asabi abu na bakwai da ya kawo shine as-sihr shine sihiri wa minhu as-sarf wal adaf daga ciki akwai sihirin da za a yi don a karkatar da hankalin mutum daga asalin abu ko kuma a haɗa zukatan mutane guda biyu wani yana tare da kasuwansa a ce to a yi sihiri a cire tunaninsa daga kan kasuwar da koma kan wani abu na daban ko kuma haɗa zukatan wani da wacce tana son shi baya son ta ko yana son ta ba ta son shi to a haɗa zukatansu ya zama na cewa tana son shi yana son ta faman fa'alahu aurade bihi kafar duk wanda ya aikata sihiri ko kuma ya yarda da sihiri to ya zama wato ainihin kafiri ya kafirta to wannan wasu daga cikin maganganun malamai ne wanda suke tabbatar mana da cewa yin sihiri kafirci ne kuma babu shakka duk wanda ya sihiri ya zama kafiri kuma duk wanda ya yi shakka ko kokwantun kafircin sihiri shi ma ya zama kafiri haka wannan babu makawa babu shakka cewa yin sihiri kafirci ne Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu daga sihiri Allah ya mana albarka sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin Allahu a'lam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh